نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يومنا goma sha tara ga wata na rajab hijar manzo sallallahu daga makka zuwa madina shekara 1447 a wannan masallaci mai albarka masu da umar bin khattab a ci gaba da karatu a littafin at-tajrid as-sahih li hadith al-jami' as-sahih wanda babban malami a Sheikh Ahmad ibn Muhammad ibn Abdul Latif az-Zabidi ikhtisarin shi daga sahih al-jami' wanda Imam az-Zabidi an aye shi 813 ya rasu 893 Allah ya shi da rama muna a karshe karshen kitabul wasaya shine kitabu na hamsin da biyar a wannan littafi mai albarka karatunmu zai ci gaba daga hadisi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tamanin da ɗaya hadisin yana ƙarƙashin babu na faƙasar ƙayyami da waƙafi baban da zai bayyana mana hukuncin na faƙasar ƙayyami da waƙafi amfanuwa ci da wakilin waƙafi zai zamanto ya amfana ya ci abinci a cikin abin da wannan wakafi yake haifarwa don misali a sa wata rijiya ko wani gida ko wata ma'aikata a matsayin wakafi wakafin da za a dinga tattala kudin duk abin da ya fito daga wannan wakafi ana sarrafa shi a fuskar da ya zamanto kenan an dakatar da wannan abu ma'ana an sanya shi wakafi to wanda yake alƙayyim wakilin wakafi yana halitta ya zamanto yana ci daga wannan ko baya halitta annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la tusam warsa fi dinar wala dirham annabi sai ce gado na ba a raba dinari ko dirham ma taraktu ba da nafaqata lisai duk abin da na bari bayan ciyar da mata na wa mu'una fi amili da kuma tawainiya aka ce mu'una ko mu'una shi ne ɗawainiya na amili na waɗanda suke ma'aikata na jam'i na amil fahuwar sadaka wannan sadaka kidan wannan ya nuna dukkanin wanda yake wakilci akan wani wakafi to ya halitta abin da ake samun ƙarƙashin wannan wakafin a ware mishi albashi kidan a ware ɗin ko ba a ware min albashi ba to sai zama ya yi amfani da shi bil ma'arufi abin da yake gwargwadon buƙatar shi misali an wakilta wani shine mai tattar kudaden wannan shaguna don a sarrafa su ga makaranta ko kuma ga masallaci to shi wannan wakilin da yake aikin sai a dinga mai albashi a cikin wannan dukiyar da za a samu ko kamfani ko ma menene ne kina wanda yake wakilta wakafi ya halitta ya ci a cikin wannan wakafi din wannan ba ɗaya ba kuma yake da dukiya ta maraya kaga shi bangaren dukiyar maraya in mawadaci ne to zai kame in wanda yake talaka ne shine zai ci bil ma'ruf to amma shi wannan ko da mawadaci ne wakilin wakafi ya halitta ya ci daga abin da ake samu a wannan wakafi Wani hadisin imam al-bukhari a cikin asalin asayur jami ya maimaita shi a kitabul farad babu kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam la nurasu ma sarakna sadaka mu jama'ar annabawa ba a gadon mu ma ke ce duk abin da muka bari sadaka ne haka a kitabul jari babu na fakatin lisani da sassan ba da wafati ciyar da mata mazara sassan bayan wafatin shi bayan annabi sassan ya bar duniya sai ce abin da na bari bayan an fitar da abin da yake abincin iyalina da kuma ɗawainiya ta ma'aikata na to wannan sadaka ne kaga wannan hadisi raddi ne ga irin waɗanda suke ga cewa akwai gado na manzalar sassanar da za a raba musamman ma rafi ba kaga annabta sai ya faɗi ga yadda za a fidda haƙƙi na iyalin shi a ce wannan za a ɗau nauyin shi da a cire wani abu na gado a bashi kaga a ɗauki nauyin shi ya yi ya mushi saboda a ce ga wani dan abin da ya cinye ma shi kenan an kare babun iza waqafa ardan aw bi- aw bi'ran washtarata li nafsihi mithla dila'il muslimina wannan babin zai bayyana mana hukuncin iza waqafa ardan in mutum ya sa gona ta zama waqafi aw bi'ran ko wata rijiya ya ya sadaukantar da shi a matsayin waqafi washtarata li nafsihi mithla dila'il muslimina sai shartar zama kan shi irin abin da gugar ragowar musulmi za su amfana shi ma gwargwaron wannan ya ce wannan bamban ko wannan rijiyar na sa ta wakafi amma ni ma zan dinga shan ruwa daga ita kamar yadda ni da kowa duk ɗaya muke wannan kamfanin na sanya wannan abin ya zama to wakafi a dinga gudanar da kaza ni ma kuma ni da ragowar mutane duk muna daidai wa daidai عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه قال حين أنصر أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من هفر روما فله الجنة فهفرتها ألستم تعلمون أنه قال من جهز جيش الأسرة فله الجنة فجهزتها قال قال فصدقوه بما قال daga Usman bin Affan Allah ƙara yarda a gare shi khalifa na uku da khalifofin mazara sa Allah qala hina husira lokacin da waɗannan zamna gari banza suka yi sassaki daga Masar da ƙauyuka na Masar waɗanda ilimi ya yi musu nisa dama na sassan ce fa inna man yashi minkum fa sayara ikhtilafan kaseera babu musiba kamar zamna gari banza su gamar gari banza an kace can gurin kawai su bi suke duk inda aka ce su kawai dama shan su ake ko ina aka yi to waɗannan gamar gari banza suka yi cincirindo daga ƙauyuka na adadin jahilai baltagai kawai kartsai wajen mutum dubu goma suka zo su suka zagaye gidan sayin na usman radiyallahu ta'ala anhu suka ce kawai dai ya kwabe rigar khalifanci ya yi saranda kawai ya sallama ya bar wannan jagoranci da yake sayyidina Usman ya ce a'a manzala sai ya mun wasiya in wallahi Allahu hadha al-amra fa arada al-munafiqina an yakhlu qamisaka alladhi qammasaka Allah fala taqla'hu anta bi nafsi yace in har Allah ya jagorantar da kai makiya su kai niyyar ka kwabe rigar da Allah ya watar da kai kai da kanka karka zamanto kamin kauya wannan yasa sayyidina Usman ya tsaye akai dan ka abin ya zamanto khalifa na baya ma kawai a tashi a ce ba a yarda ba ba a san shi wancan ma a ce ba ya raba ba a san shi sai na Uthman yayi hakuri har abin da Allah ya kaddara mushi wanda dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mushi ishara kan wannan lokacin da maki tsara san da shi da Abubakar da Umar da Uthman suka hausa mun duk wanda yace usbut fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan ka tabbata wanda suka hausa manka annabin Allah ne da siddiqi da kuma shahidai guda biyu da kuma shahidai guda biyu lokacin da sai na so ya zo a nafsa sai ce a mashi izini wa bashiru bil janna wa bi balwa sidu annahu qala hina usir lokacin da aka tsare shi ya ce anshirukum Allah ina muku magiya da Allah wala anshir illa ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba su kowa bane ke ma wannan magiyar face sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ma'ana ma'abuta ilimi ma'abuta adalci wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya adaltar da su ku nike neman ku zame mun shaida kaga kenan babu shaida kuma a ban kasa kamar sahabban manzo Allah ta sa'alatum ta'lamuna ba ku san ba Allah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ya ce man hafara ruma farul janna wanda ya tona rijiyar ruma tukuce shi aljanna fa hafartuwa kuma ni na tona wannan rijiyar na zamanto na samu tukuce aljanna daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan zama tawakkal na kuma asharatul mubashsharun bil janna kaga kuma nan hallo ga wata tsarin aljanna na tona ruwa ne alattum ta'lamuna ina muku magiya da Allah ba ku san ba Allah kana ma kiya ce man jahaza jeshal usra falul janna wanda ya kimtsar rundunar zuwa yakin tabuka tukuncin shi aljanna fa jahastuhum kuma ni na zamanto na kimtsa su har ma na sai ce ma zarra usman ba'da yau bayan yau ba abin da zai cutar da sai na Usman kaga wata aljanna ta biyu ta biyu bayan wancan ta uku har wancan qala fasaddaquhu bima qala sabai suka gaskata shi da abin da ya faɗi ma'ana ce ina neman ku ku zama shaidarsa shin an yi hakan ko ba a yi ba suka ce kwarai ku an yi haka su waɗancan wanda suka zo dama babu sahabbai a cikin su wanda suke kawai ba daga cikin sahabbai ba suke sahabi babu yadda za a yi irin wannan tawaye ya zo ma a sai na usman kuma duk abubuwan da suka faɗi duka tuhuma tuhuman su tuhuma tuhuma ne na ƙarya irin shi isha'atu ne ya sa dangin shi a cikin harkar mulki duka su ya ba matsayi matsayi sannan kuma yakin badar ma bai je ba runduna abin nan da aka yi mubaya karkashin itaciya wanda shi saboda shi ne ma aka yi mubaya shi ne sababin yin mubaya ɗin karkashin itace suka ce ita ma bai je ba irin dai maganganun da dama jahilai za ka ga su suna sananin abu haka yake kuma ba haka to kaga wannan ya ce idza qafa arda abira wa sarad an nafsi mithla dilal muslimina saboda sayyidina usman sai ya tona ta ya zamanto daidai wa daidai ce tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man hafara ruma farawar janna a watsarwa ya ce ya zama to shi ma yana da guga kwatankwacin na rabuwar al'umma musulmi ya zama kai ka samar da abin misali idan ka kawo mashikin na kazin sai ka ce na sa ta wakafi kuma da ni da sauran mutane duk daya yadda kowa zai kai a niƙa mai nima inda jere zan bushe sai kai foraji ka ce wannan foraji da na yi ni da al'umma duka daya in ƙa'ida da aka sa kowa kai ya wuce gudu goma to ni ma dai ba zan wuce gudu goma ba kaga ka zama kwatankwashin raguwar mutane to wannan ya halitta wannan fa khususiya ce ta al'umma maza da sarsar ya zama to kaga kai ne kai abin kuma an lauka amfana kai ma da abin sadaka ce kasa kuma kai ma ka karu da sadaka misali ka zo kana raba abin sadaka kuma kai ma ka ci a cikin sadaka dafa abincin sadaka kuma kai ma a ci abincin tare da kai babu qaulin lahi ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhal ladina amanu shahadatu bainakum idha hadara ahadakum al-maut حين الوصية اثنان حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت سادسون وما من بعد الصلاة فيقسمان بالله لشهادتنا أو من شهادتهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعلي بن بدار فمات السهم بأرض ليس به مسلم فلما قدم بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا من ذهب فحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجد الجام بمكة فابتعناه من تميم وعدي فقام رجلان من أوليائه فهلف على شهادتنا أو من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم قالوا فيهم نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت daga Abdullahi ibn Abbas Allah kare da gare shi ce kharaja rajulun min bani Samim wani daga kabila ta bani Samim ma Samim da ai sun kusa tare da Samim ibn Aus ad-Dari da wancan as-Sahami daga cikin kabila ta bani Saham nan ibadin sunan ba cutarwa sun da sahabi ne sannan za mu ga yawa daga wanda zai wani abin da ba abin ayaba ma ba sai mu ga ana saka sunan shi a nasu kama a ce ja'a rajulun إلى إلى المسجد فبا جاء رجل فبان في طائفة مسجد كغايبة أبن تركي بني مسلم يوان وعلي بن بدا علي بن بدا فما تستهمي shi wancan dan kabila ta banu sam sai zama to ya rasu saboda ba so ba ake a gaya ma wane ne dan kabila ta banu sam ana son dai a gaya maka abin da ya waru na hadisa fa ma tasami bi ardin laysa biha muslim a garin da babu musulmi falamma kadima bi tarikati lokaci shi yasa aka ce in ma mutuwar ta samu mutum a halin bulaguro babu musulmi to ko da wanda ba musulmi bane hinal wasiya lokacin da zai wasiya ya samu ko da wanda ba musulmi bane ba ya zama to ya saboda muhimmancin wasiya kaga zaka iya samu misali mutum a garin da ba na al'umma musulmi wanda ba musulmi ba babu adalci a tare da shi amma dole dan saboda muhimmancin wasiya da raba gardamarsa da warware duk wasu matsaloli wanda duk inda kaga matsala tana tare da rashin rubuta wasiya shi yasa manzon sallallahu ya ce babu haƙƙi ga ɗaya daga cikin wanda akwai wani abin da haƙƙin da akwai buƙatar ya yi wasiya shi dare uku ya wuce mushi ba ce wasiyar shi tana a rubuce wajen kai shi duk abin da ka san wannan abin akwai buƙatar ka faɗi tantance al'amurra to ya zama to kai haƙƙin wani musamman ma wasiya tana zama wajibi inda kai haƙƙin wani a wajen ka wanda ba wanda ya sani to nan gurin wajibi ne ma ka rubuta wasiya don ka yi takallusi da haƙƙin shi karamci kuɗin wani abu ne aka yi tsakanin misali babu kowa tsakankani to kaga ya ka rubuta ba da irin wannan ne sai a zo wajen ya ramci miliyan goma kuma a daren ya rasu ka gani to yawa irin haka sai ka ga tawa an yi kaza musamman irin alhazan da za ka ba su damu da rubutu ba wani kuma yana ga amini ne kuma da yawa muka mantawa da mutu a yi maɗauka kawai sai shi yasa ma ko insha Allah ba ce ce a kawai gobe gobe da mun je banki kawai zan da an tashi kawai zan je banki gobe ka gani yaka ga wani ko insha Allah bai cewa kuma shi shi tuntuni iya daga wanda zai kwana a barka to kaga irin wannan sakaki yana jaza ababe da yawa ko kuma mutum ya zo mutuwa ana tahiya da shi a tahiya ta sunna tiryan tiryan tiryan amma ya san da akwai wasu wanda in ya mutu za su zo su ce haƙƙinsu ne sai ki rubuta wasiya shi ma sai ka ga mutu a zo ana rikici daga sallah daga kaza ku kuna ga yawa na zai ma wani sallah ya za a yi kaza ka gani a yi ta rikici to kaga amma inda mutu ya rubuta wani da wani za su mu wanka wani da wani wani zai musu sallah wani da wani za su sani kabari kaga babu wani mushkila sami bi arzul ihsan bi a muslim bala ma kalima bi tarikati lokacin da suka zo da abin da ya bari tarika din shi faqadu jama min fidda shi ashe a cikin sauran kayan ya rubuta lesar cewa lalle kaza da kaza da kaza da kaza su ne dukiya ta ga sunan gurnan turo sau da haka faqadu jamar hayar suka rasa wata tasa min fidda wanda asali an yi ta da azurfa amma mukhawwasan min zahabi an dabbara mata wani abu na zinari daga ciki fa halafa huma rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ma ke rantsar da su sun mawjidar jamu fi makka bayan fasir rantse cewa wannan shine bakin kayayyaki shi ya ka samu wannan tsatsa kuma a makka fa qalu ta'alahu ma tamimin wa ali suka ce mun tsaya tare da tamimu da ali wannan kafin musulunta shine fa ka sun yana kiran tsanci faƙamar jirani min auriyaki sai wasu daga dangin wancan sa'ami suka tashi fahanafa suka rantse na shahadatu na hukumin shahadatu ba lalle shaidanmu ita ce mafi cancanta akan shaidar da waɗancan suka tsaye suka ba da ma'ana suka rusa rantsuwar waɗancan tun da su ga wata ƙarina ga rantsuwa ga ƙarina tun da sun samu abu kuma dama ga rubutun wasiƙa ya rubuta wannan jamal sahibin suka rantse lalle lalle wannan sasa ta dan uwansu ce da mu qala fi yawm nazalat hadhihi al-aya ya ayyuhal ladina amanu shahadatu bainakum idha hadara ahadukum al-maut shaida tsakankanin ku in ɗayan ku mutuwa ta zai ke mushi lokacin da zai wasiya hina da wasiyar sanani a samu mutum biyu zawa adalin ku adalin in kuma babu aw akharani min ghayrikum kai saboda muhimmancin wasiya in ma babu istinani daga cikin ku zawa adalin ma'ana daga musulmi ma za ka yi wasiya musulmi kuma ɗoriya hallon adalai guda biyu ya za ka samu zai wasu sai imam mata shi da su ta ga tafiya kaga zanda ba a ce abawa ne ai an rage abin wani kuma sai duba wani wanda dama kai kuna rayuwa cutar ke yi wai shi za ka ma wasiya kuna rayuwa ma yana fafara ka yana cutar ka kaga ya za a yi wannan wasiya akan yi kinan ga wanda yake adali to amma a halin bulaguro kaga kawon ga kawon ga ba musulmi garin kuma ba na musulmi ba ne to awa akara ne mai zai ko wasu guda biyu ba ku ba ka gani awa akara ne mai zai ku ina antum darabtum fil ardi in kun yi bulaguro ban kasa ba asabatkum musibatul maut sai musiba jarraba mutuwa dama bulaguro qitatu min al azab mutuwa kuma ita ba musiba ce to a nan gurin kaga saboda musibatul maut ga alamomin mutuwa zai iya yiwa accident ba a garin bane babu musulmi an yi ɓanna mota yawon gawon ga ba musulmi bane ba kuma lalle lalle kasuwancin ma da zai je kudin wani ne amsa ba shi ka gani to dole wannan wani dama ya biyo shi bashi ya biyo shi an lullunke bashi da yawa sau da haka yanzu shi tuntuni ma ya jima ma da jarin hannun shi dama na wane ne kai banda ma jarin hannun wane yana bin shi biliyan kaza yanzu bai hudu ya za a gari kaga kawai ja za ta kuɗi magada za ce a to ya za inda za a zo a ce kai shi kuɗin shi dan can ma jari shi dama an jima ma da bai da jari ba ma nan ba akwai ma bashi da ake bin shi na kan sai ma sun zage mutum ce ka yanzu bakin ci kawai da hasada da to kaga amma wasu yadda sai tara ba komi kuma kai kai ne kai ne ne su su san ci kudin su kawai shi ka gani to wannan shine kenan kitabul wasaya wannan ya nuna tsari na addinin musulunci da kuma dukkanin wata husuma da tashi hankali musulunci yana datse ta sannan kuma za mu ga cikin rubuta wasiya da amba wasiya akwai kula da bangare na dukiya akwai kula bangare na dukiya ta yadda kar ya zama to an dinga samun salwar da dukiya kitabu na hamsin da shidda kitabun jihadi wasiyar wannan kitab zai bayani akan jihadi na ɗaukaka addinin Allah da kuma asiyar tarihi tsira ta manzala sallallahu alaihi wasallam saboda kaga jihadi yana da alaka da jagoran wanda ya jagoranci jihadi sallallahu alaihi wasallam labarin kuma da yake da alaka da manzala sallallahu alaihi wasallam kaga shi ake ce ma sira to wannan kitab abin da zai bayyana mana kenan wanda jihadi ya karkasu akwai jihadi wanda yake na dukiya akwai jihadi wanda yake na ilimi akwai kuma jihadi na ilimi shine wanda yake na mangarewa shubuhoyi na munafikai da kuma wanda suke kafirai kamar yadda Allah subhanahu wataala ce wajadilhum billati hiya ahsan Allah subhanahu wa ta'ala ce jami'u kufara wal munafiqina wa ghalib alaihim kaga wannan munafiqina ya musu jihadi da wannan ibnu qayyim a cikin zalil wa'ad fi hadi khairil ibad lokacin da ya ambata kashe-kashen jihadi sai ya ce jihadi wanda yake ilimi shine jihadi wanda yake na kawasan shine na kebantattun mutane na gangan jiki kowa yana yi amma jihadi na ilimi tun kudewa shubuhar masu shubuha ba addinin Allah kariya kaga wannan shi na kebantattu ne ta yadda duk wata shubuwa da duk wani abu za ka dinga kore ma addinin musulunci duk waɗannan ana kiransu da sunan kenan jihadi amma wannan kitab ɗin zai bayani ne akan jihadi wanda yake na kawarai na yakar waɗanda suke kafirai wanda kuma mun san mataki mataki na jihadi ba kamar yadda mustashirikuna suke dinga yayatawa bane don suka addinin musulunci da siffanta addinin musulunci da ta'addanci da suranta yakin badar da wata sura wadda take a bar gurɓatawa duk don wai a tsarin su zama to sun rusa addinin musulunci su ce an tare ayari an musu kwacen dukiya an yake su kaga duk wannan isha'atu ne nasu da kuma irin yanda suke jewa ma jahilai shubuha ba a shar'anta jihadi ba sai lokacin da aka dawo madina al'adul makki shekara goma sha uku aka yi a wannan shekara goma sha uku abinda manzara sassan da sahabai suke fuskanta shine kisa tuzgunawa cutarwa ta'addanci talala kaga ambargon da aka samu su shekara uku wanda suka abu talib ya saddara banu hashim da banu mutalib a shi'ibna abu talib sai da kwashe shekara uku a wannan gurin an tsare banu hashim da banu mutalib dan zalunci ma ka rubuta cinikayya ma ba za a yi da su ba mu'amala aure ba za a yi da su ba duk wani abu na alkhairi dan zamantakewa duk ba za a yi da su ba a wannan ahadul makki sumayya ammar duk suka zamanto sun yi shahada kuma nan sassalan ya kan zuwa wucewa ya tarar da gasu mumine ne ana azabtar da su sai dai ta sabaran ya ala ya sarfa inna mawidakum aljanna iya iyala ya sarfa dauki hakuri alƙawarin da Allah muku aljanna kamar nan sai na ba su labarin wa shahada yana ba su bishara sabaran ya ala ya fa inna mawdakum aljanna kaga duk waɗannan suka yi shahada so al'adul maki aka samu ire-iren waɗannan abubuwa amma a ta'addancin da ake ma hasa da manzo sallallahu kaga Abu Jahal ya zo ya kama kwarin shaka sai na buku da zo kulkuce shi a taqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah an yi lokacin da yace la ira ajwa da yu'akhiru wajhahu la anna ra'sa kaga ya faɗi wannan magana shi ma dai aka gaya mai suka je suka ɗauko can ƙasamta suka ce wane ne zai jira wancan wanda in yana sallah ya mura'i bi salati mai riya da sallah ya jinkirta sai ya yi sujada ka ya ɗora mishi a lokacin suka tare mafi tsiyatarsu ya je ɗauko ya katura wa manzana sassana kuma suka koma suna dariya da izgilanci da istihza'i ga nafsa a lokacin abdullahi bin mas'ud ya ce ban ni da kariya ban ni da mana a saboda ni ba ɗan dangi ba ne sai na je na kira Fatima tana yarinya ma san zo tana gaida musu magana ta dauke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abu kaga wannan a maka ya faru amma ba a samu ba mai da murtani na wannan ta'addanci lokacin da aka yi hijira Madina ya zamanto daular musulunci ta kahu a lokacin kuma da kiristanci da yahudanci da mushrikai da munafikai gaba ɗaya sai suka harbi musulunci ta faka daya to shine sai Allah subhanahu wataala ya bada dama udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir an yi an halitta an bada dama ga wanda ake karkashe su saboda an zalunce su wa inna Allah ala nasrihim laqadir Allah tabbas akan taimakon su mai iko ne Allah subhanahu wataala ƙara dai fadin cewa wa qatilu fi sabilillahi alladina yuqatilunakum wa la ta'tadu masu kai muku farmaki suna ya karku a baya kuma da musu murtani kuma ka koyi ta'addanci al'amarin su dai bai tsaya nan gurin ba har inda Allah subhanahu wa ta'ala yayi umarni da waqatul mushrikina ka fatan kama yuqatilunakum ka fa yanda suka hadu suke ya karku to a ko ina ma ku yafe su to shine kuma waɗannan ragowar ayoyi suka dinga zawwa wanda suke nunin cewa in an dace musu inda aka rabu da su fadarbal usta kawai taron wuyan fa imaman nan ba da imma fidana ta ta ba alharbu awzara kaga duk waɗannan fasu daga baya ne ba suka aka yi bayan an wuce waɗancan zangunan to amma duk kafirai su ɗauko waɗannan ya za ce a tsara ya za ce a kashe ya za ce a yi kaza sai su dinga suran sama al'umma babu fadlul jihadi wa siyari fadalar da jihadi yake da da kuma tsira da bayani akan tsira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jihadi ɗaya ne daga cikin ibadodi waɗanda suke masu ɗumbin lada wanda manzo Allah sai ambata cewa wazir wa salamihi al-jihad fi sabilillah kololuwan tuzan addinin musulunci shine jihadin ɗaukaka addinin Allah an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala ja'a rajulun ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala wani mutum ya zo gun ma'aike ce dullani ala amalin ka nuna mun wani aiki ya ajilul shahada wanda yana daidai wa jida da shahada kala la ajidu manzara sai ce ban samu wannan aikin ba kala hal tastati'u idza kharaja al mujahidu sai ma ce ce hal tastati'u ko za ka iya idza kharaja al mujahidu in mai jihadi ya wasa an tadkhula masjidaka kai kuma ka je ka shiga masjidaka ka shiga masallacinka فتقوم ولا تفطر كقام قيام الليل بكر دينار وتصوم ولا تفطر كل أزمي ستر با باشن أبيجي قال sai mutum ya ce wa man yastafi zalika ya rasulullah wani dan adam ne zai iya kawai ya shiga masallaci mai jihadi ya sai jihadi wata guda a tsawon watan wannan kawai sai kace sallah azumi sallah azumi ce ba wanda zai iya to in ka iya wannan shine zai zama daidai da ku jihadi saboda Allah subhanahu wata'ala sauke daukar kalmar Allah subhanahu wata'ala inna Allah hashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna Allah ya sai rayukan mu'mine dukiyoyin su abinda zai ba su sakamakon shine gidan aljanna to kaga jihadin daukar addinin Allah yana da wannan garaba su saboda a karkashin shi ne ke da kwai a karkashin shi ke da kwai kenan daukakuwar kalmar Allah da kuma samun tamkini a ban kasa saboda duk lokacin da ya zama to kafirai za su yaba ma al'umma ta musulmi duk abin da suka ga dama to kuma a lokacin za ka ga ta'addanci a gare su zai zama duk lokacin da suka lura musulmi suna kasansu to mutane ne wanda babu adalci a tattare da su za su yi ma al'umma musulmi duk irin zaluncin da za su yi ma al'umma wacce take ta musulmi shi yasa Allah subhanahu wataala yace kuma wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah menene yasa da ba za ku yaki dan addinin Allah daukaka wal mustata'fina dan kuma kurkuto da rawana na min ar-rijal wan nisa'i wal wildan alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahliha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira sai dai duk inda aka ce shahadi a yau zaka ga kenan wata kalma ce wadda takan zamantowa ta wadda yadda makiya addini suka shiga suka fita suka bata ta to sai a dinga ga kamar wani tashi hankali ne da an ce jihadi ko an ce kaza sai a dinga kamar tashi hankali saboda wannan a'immatul kufur manyan kasashe na duniya sun bi sun shiga cikin al'umma ta musulmi irin jizza da tasisinar da dama sun a baya sun yi wannan sana wasu ma sun sauwara su da sunan musulmi kuma asali ba musulmi ba ne kaga ahalin kitab sun yi wannan wa qala qa'ifatu min ahalin kitab aminu billazi unzila ala allazina amanu wajha an-nahari wa kfuru akhirahu la'allahum yarji'un akwai wanda ma suke nuna su musulmi ne su shiga su bayyana wannan su zo su dinga cewa jihadi kaza kaza ayi jihadi kuma ba ma musulmi bane ba dan su tunzura waɗansu daga al'umma ta musulmi al'umma ta musulmi su karba su kuma dama ba musulmi bane da an al'amari ya baci sai a neme su a rasa su sai ku dinga tunanin ka suna cikin gawar ruka su ko su suke bukata ta biya lokacin da ta jakwame kuka kirkira abu ya cakule suka dawo can gurin suka zo suke fada to su kuma kwantararsa ta gama biya shi kenan daga nan sai su tashi su koma kasashen har abada ba za su zama an yi irin wanda suka dinga zigawa suka zama su ne yan gabade gabade su samar da makai su zama su ne na gaba kwamandoji na gaba akan wasu wanda suke harakiyar su zama su ne gaba gaba sai an kai ƙarshen koli suna ta ziga kawai sai a neme su yi a rasa su su za su yi ta ba da shawara su za su waɗi hanyoyin tare da makamai su za su waɗi kaza kuma daga nan su dama suna ma waɗancan manyan ƙasashen ne aiki don saboda kawai a kirkiri waɗannan a kama waɗace-waɗace su ce su za su yi maganin su tunda kuna da 'yan ta'adda to mu kuma mu ne masu kama 'yan ta'adda mu muke da hanyoyin kama 'yan ta'adda ma dama kuna da ko kun yarda ko ku yarda ba in dai akwai 'yan ta'adda shi yasa kake ganin da da ce kungiyar kaza an masa hukuncin kungiyar ta'adda ce to yanzu da an yi to ƙarshen tuka-tuka za a zo lokacin da kokunsu su don wai su ne masu saman ma duniya aminci da kimfa duniya to kawai za su iya dirawa ko ma hukun ce bugu yana ba karka ɗauka yau nuna a da kwai su damar su wadda kawai yanzu misali usama bin laden he da aka nemi wani izini kawai da suka gama bincikensu kawai shi kenan suka dira yanzu nan na najeriya ba kawai da suka gama abinsu shi kenan suka dira to in har da kwai 'yan ta'addan kunyar da kun gamsu suka ce mun ba da cigiyar wane wane wane dama su suka kirkiri su ha don sun ga damarar da suka soma ko kun ce ba a yi ba za su zo su za su samu su su ne masu zawarar su kun kusar da duniya su bibi yan ta'addadi inda suke a duniya to shi yasa za ka ga waɗannan mafi yawa waɗannan duk jama'a su ne a musulunci ka ga dai tsarin shahari na addinin musulunci ko kafiri zalla wanda kafiri ne a ce ma wannan ƙasar samu amma shugaba mu baya kuma shugaba ya ce zai je ya yaki wata kasar da ba ta musulmi ba saboda dalili kaza kaza ko to ba kawai haka ba zai je dira ba tare da wani wannan ba a sai an aika musu kenan gashi ku karbi addinin musulunci ku yi kaza in ba kun karba ba ku kame daga cutarwa ku ba da jizya duk da kai wannan daman mace ba wai dole dole saboda la ikraha fi din to amma su wancan masu cewa su mujahidai ne su jihadinsu ya kare a masallaci a makaranta musulmi ɗiyan musulmi in kaga su kuyanginsu to ɗiyan musulmi ne za a kama kai ka taba ga jihadin da za a je tafizul qur'an a kwashe yara a ce waye kuyangi aka kama a tafizul qur'an da Allah ka ne ka haka karshe wani abin kaga ko ma hukaci ya san ai abin wannan ne fi sabila ko ma hukaci ya san abin da wani abu ko kuma a zo masallaci ko a haka bam kare kayan da suka sa a masallatai da in leda a gari an shiga tashi in ka za ka gani to don Allah in dai ba zalunci ba dai da rashin adalci ya za ka ce waɗannan kuma ka ce mu in kuma ƙungiyoyi ne na musulmi da ƙungiyoyin da gare mu ƙungiyoyin da yanzu a yi wa'azin ƙasa ake tarmakatai haɗocen haɗocen da kyarra wala a je da ɗan kuɗin ne za a yi waye ke da kuɗin da zai tsara wani bam kawai kai ya sa na wajen miliyan kaza ya watsi ko mun daga wancan kawai a zo shi kenan a sarwata a banza shi kenan kaga kenan wannan su su suka shawwa fuska ta jihadi ake kallon jihadi a wani abu wanda yake gurbataccen abu wasu daga musulmi su kuma sai suke kallon abu su ma sun manta da wanda ya tsayi akan wannan na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai shi jihadi ba a yi shi karkashin kungiya bayan shi karkashin kungiya bayan shi karkashin kawai ka yi tsalle kawai ka turumbatsa kawai malami ne da almajiranka ka ce kawai shi kenan kuma mu baya mu je za mu kawo daular musulunci shi jari ana yi karkashin shugaban da aka ma mu baya aka mushi cappa a karkashin shi ake afsa ka'idodi da zawabi wanda addinin musulunci ya zama to ya sa sannan jihadi ibada ce daga ibadodi ita ce kore daga ci to kaga dole ibada kuma tana kasa ikhlasi da musaba to su wannan yan ta'addar shin jihadin su haka manzo Allah sallallahu alaihi kaga jihadin su ko da wai mutum ai akwai da zaka ga su an yaudare su kawai da gaskiyar gaske zaka ga dama su ake kun kuɗa gaba shi dama mai hamasa ne da da da da da girgirwa kai da da da abin nan kawai da abin da aka ce ne shi shi kenan an tura samun ga jahilci to su su ne ɗan gabane gabane ya je yana kabbara yana kabbara yana abin nan su muna fita waɗancan wasu suna yanar gizo shi bai ganin su ba kai ka saba ga jihadi ne komandan naka kai baka maganin shi a ina komanda yake shi fa yana can tsaya yanar gizo ne yake turo masa ko yana can munahuki ya ɓuya a wani guri kai akwai inda ma suke sa a yi ƙarshen suna rashin wani yana can amurka wani yana london shi shugaban amir legation shi yana can a otar kawai duniya a kwance kuma yana tura umarni sanan wurin kaga duk inda za ka gansu 'yan duniya suna otar-otar suna gurare na shakatawa sun bar kuma tsora kara da dangi kara da 'yan uwa kai da dawowa gari kusan dai kawai an kare fa tunda ba za ka dawo ka ce ka kashe musu 'yan uwa ka ga ba ka dawo ba ci al'umma to shi kuma ɗan duniya in ma ta kwaɓa shi ta ni can gurin kai baka sani ba yana can an gama mushi komin shi in aka yi aka buga sai ku rasa shi to kaga wannan duka tsari ne na ta'addanci shi kuma wannan ba shi ba ake kallo amma duk lokacin da al'umma sau duk wannan tsantsancin da kuma muka faɗa kai shi kuma watsar da wannan ne yau da za a samu shugaban da a ce gwamnatin duniya ko nijar ko kaza amma shugaban mu baya kuma ya zama jihadin da zai yi jihadi ne na daga kalmar Allah ba wani a faɗa ga kalmar Allah to za ka ga duk kafaran duniya kuma ta tsare musu ba ka gama hadin ya bayyana mu baya a ce za mu shi shi ɗaya zai bayyana amma ya cika ƙasa da adalci kuma a tankara a ce nasara saboda bayan Allah ba su gushewa masu imani da ƙarfin hali wanda sun yi kare da kafirai na duniya amma manzara sa salam ya ce idan idan ta baya tun bil'ina wa rabikum bizzar wa akhadtum adnab al-baqari sallallahu alaihi wa sallam la yanzuru ankum hatta tarji'u ila dinikum duk lokacin da kuka shagaltu kawai cinikayya babban hanni kawai dukiya kuɗi inda kai ana zance dukiya kuɗi ko da kasashen mu ba in kai ana tashi hankali dukiya ce kuɗi yanzu libiyawa duk abin da gaddafi ya dinga yi akan addini da wane ne da hana yin kaza duk ba a zo ba aka mushi wannan sai da aka dinga zancen dukiya kaza tunisi duk yadda suka mai da kasar ladiniya ya zama babu zance addini kawai sai da aka dora ma wani matashi yankokin da samun su iyaka ya watsa ma kai shi sun sai kunna wuta saboda duniya ka kashe kanka daga na aka tashi aka kama malam mubarak ba cewa ake kasan nan mubarak ya raba ta da addini ya yi kaza ba haushi ba ne ba dangi shi ya sa su cikin mulki ya yi wane ne haka ne ba albashir wace aka yi biredi gurasa ta yi tsada biredi rayuwa ta yi tsada kuma bayan kun kashe mutum wai an kashe mutane da ciyar wasu kaddafi kun kashe shi kuma ku ce to fatalwa zai dawo ya mallaki libya yawan da za a ce ma gashi za a yi zaɓe a libya kowa ya zaɓe shi to bayan an riga an ɓata ko miyawar gaji to abin da za ka kalla ba wa zancen wa da ake ba wani addini ba ne kawai gwagwarmaya ce da fa kaya za a shi daɗi talaucin nan kuma ya ce malfaƙar aksha alaikum laki aksha an tufsafa alaikum duniya duniyar nan za a shimfatar shi ne kijin kudu za a shimfada wannan to inda za a samu shugaba daga shugabanni na kasashen musulmi a mushi mu ba a ya tankara to za ka ga za a samu tamkini za a samu taula kuma za a ce nasara shi ne jina hatta sarjiru ila ne ku amma idan ta ba su bil'ina aka shagaltu da cinikayya na riba wa razitun bizarri kuka kawai noma abinci kulla ga zancen mu abinci abinci kamar mukan girma mu tashi ma duk da irin wannan tunani kawai babban abin da yake wa talauci in sallah ka ida masallaci Allah raba mu da talauci in karatu Allah a makon sai ma Allah raba mu da talauci ya ba mu abinci da za mu ci abin da lafiya za ta yi ga mu nan mu cije cije a makwatsai ba in ka ga mutum yana ta addu'a yana ta abin nan kawai tunani yake ko jari ya yi kasa ko kazan talauci in ka ga ATM ya nace ma masallaci kamar wani yana kwana a masallaci kawai fa da abin da yake hankwa ko ku lura bane da komai ya samu kuka ne shi ya kwarasa shi bari da da zama ya wuce za a rahara ya ga kira na kawai kuna jin daɗin lada ne yana samu ku gwanin daɗi ana wallah ya nade cijiyar muka samu kawai daga ya samu bukata ta biya komai ya yi kawai sakamako ya kyau la'alla ma samu wani aikin proje in ya daga shi kenan wallahi wallahi mun taɓa wani lada ne lokacin lada ne a iya kwasufis ya zana lada ne da ya zo shi fi san wani abba amma a wannan zaman ladancin da yake ya hardace ƙur'ani da yana da nashi ya hardace ƙur'ani kutub wannan na ilmi ya samu wannan ya samu wannan haka yake sa ake yi haka yake sa jajirta da abin da aka gyara mai ya samu ya je ɗaukar sojin ruwa Allah da ya dama sun gaje dillin da safa ya rarraba da su da ya dawo mana magana na cewa na ya ladanci ya ce ai tun da yake ko me ya salla ba ko me ce tun da yake kusan shekara guda guda ya yi wani asi haka da wannan kawai shi kenan ne to ka gani sai dai an bari to an ce kawai komi mu to kamar tunaninmu za ka ga kawai da abin da ka ga kawai talauci to waradaitu min zarwa qad wa adna bil faqri sallallahu alaihi dhullan sai Allah sallaka muku kusanci la yansuru anku Allah ba zai cire wannan kaskancin ba hatta tarji'u ila diniku kuma da irin wannan malam ba ku mu bi kitabil awra ta khayyaru ma anzalna illa sallallahu alaikum aduwan fa akhadhu ba'd ma bi aydikum matsar ba ku fifita abin da Allah ya sabkar ba to sai Allah ya kawo sun makiya sun zo sun wawushe arzikin ƙasa da ma'adanin da kan shi ne fado ake duk kowace ƙasa ya samu shi kowane wani amshe daga ƙarama na ke to ba shugaban na amurka ba ne ya ce wace ƙasa ce wani ya ce ya za a yi tsibirin da su wuce mutum dubu hamsin ba a bar wannan maɗuɗin dukiyar da kankara mai kyau da wane ne saboda haka a bari rasha ta je ko kuma cana saboda haka ko ta girma da arziki sai an karɓo na arziki ko kuma ko da tsiyatsiya ne ka ji matsalin arzikin ma ka saka ka same shi ba wani ana zancen mulkin mallaka ba to arzikin ma ka same shi su sun kai yanka tun da ai dama zalunci ne wancan ma da ake zalunci ne ko ai kare kare ba da ka iya shi sa kawai inda za mu kai kukan mu Allah amma in dai ba Allah ba duk yanda kake tunanin wai wata ka'ida nawa suka farke majalisar ɗinkin duniya in yaushe majalisar ɗinkin duniya ta ce ka a kama iraki hari waye zan cewa zuwa aka yi aka jira aka je aka kashe saddam duk wannan bai isa ba aka jira afghanistan aka je da gudu da abin da aka kori shugaban da aka yi duk majalisar ɗinkin duniya ta ba da dama aka duk ba ta ba dama ba duk wannan dama sun sirmi mun san mutane ne na aima da ba su da wani yadda ba su da addini zan ci alƙawari bai taso ba ba su da wannan abin saboda haka babban madogaran mu Allah amma in dan wai ka'ida wani kaza da kaza da na aka zo aka tattara aka haɗu aka maka isra'ila aka zo go a kotun duniya aka je akan tayar aka ba da gaskiyar aka ba mutanen falastin gaskiya aka kare isra'ila go amma mi aka yi abin da aka yi kaga su suke da abin su kuma azalimai ne kuma kiyayya wannan babban kiyayya su da mu kiyayya addini ita ce gaba sannan a dawo wani abu wanda yake na daban ina annabta sai ce wannan shine mafi kima wannan mafi kima za ka iya sa mutanen da za a dara a dinga zalunta su dole su yi difadi ko da akwai inda jihadin ba bukata ne amma shugaba mu baya kawai yanzu kafare suka jira cikin ƙasa suka zo ke ta ta'addanci don gurin ba bukatar ka ce a sai an samu shugaban da za a ma mu bai a sai an yi kaza ba dole ba ka kare jinin ka da dukiyar ka da abin da man kusa da juna mali fawo shi kamar irin abin da ake ma falastin ka ga ba bukatar ba ba ka ce ba ai waɗancan yan ta'adda ne suna yakin kaza irin yadda waɗannan masu su fahawa da alamu suke faɗi wani dole wani mai abin nan an gwado shi yana zancen abu ubaida lokacin da aka ce aka ce wanda yake kakaki na kungiya ta hamas kaga sai ya hudu wai kafin ma sai ke cewa yau yana yana bikin idi kale ka dan bid'a kai wa idi na musulunci ai biyu ne ko yana murna idi in har Abu Ubaida an kashe shi to zai tsaye da bikin idi in har an kashe shi daga ya dafa kafin a ce an kashe wai saboda ai dan ta'adda ne ya ɗan bid'a ne sun yi kaza sun yaki karkashin kaza to su dama za ka ga su mafi yawa su irin shi yasa su waɗannan masu da'awar su ne salafa wannan wannan masu ɗanyen kan waɗannan masu ɓata ma salafiyanci suna masu ɓata ma salafiyanci suna wanda suke marasa tarbiyya wanda kurum duk ma inda ka ga irin waɗannan in ka bincike su dama ba su ba su yi ba ladabi a makarantu ba su koyi karatu ba gaban malamai saboda duk wanda ya karatu gaban malamai ya san kimar masu kima sabani ba hauka bane ba amma ka samu mutum wanda zo da sunan malami yana ashariya yana zagi yana cin mutunci wanda suke kakanni wai kuma daga baya dawo abin kuma ya ji gashi har wanda suka mutu ba ka zo ka ce malam Jafar dan boko haram malam Albani dan boko haram kaza wane kaza kuma daga baya ka zo kana mun gane wallahi kuskure ne mun yi wa dalla kai tabi'ar mumini haka take wannan abun mai hatsari za ka zo mutanen da sun mutu sun yi abin da kai har ka mutu ba za ka yi shi ba ka gani to su za ka ga ire-iren waɗannan matasa mutane ne ɗan rusauƙin addini shi yasa duk in ka bibiye su za ka ƙarshen rayuwarsu suna samun intikas su bawul alamu ne ga dolancin ya tare da su duk abin da za su yi kaga wata a tattare da su duk abin da za su yi kaga wata suna koya ma yara su tsara da rashin tarbiyya kaga ƙananan yara an gina su akan yadda su raina kowa babban malami ba ba za su ce shagwa ba ko malam wani kamar yadda za su kirayi abokin su haka za su dinga shagwa babban malami wanda ya fi malamin malamin su karatu sau da su ma haka aka dora su akan wannan to kaga irin waɗannan wawaye za ka ga su ne na ga wani kwanaki wasu wasu kisa yana kawai zai yi murna zai nuna kuma yadda za gane ko su su tsaya ma su yi karatun fa in kaga karatun su masu damu inda kaga karatun ma ba karatun bane ba suke ma akwai wani gabar da suke so su cimma ba wai karatun bane ba san ai karatun da tsora lawa nan bane in aka zo wancan ya shehu ta tambaya ya wani malami ya ce kaza a kama sunan malamin a zazzage shi an ya ɗauko wancan gaba abin da ya musu su ɗauka abin da bai musu ba su yadda su kawai ake su a kore wancan a ce wancan ɗan bid'a ne wani fasiki ne wani hallakakke ne su su ne yan kan dai tare da wannan ɗan yankan nasu da jahilcin wannan da bangare na na su ai problem ɗinsu duk inda za ka taɓa yanzu a ƙa'ida yadda suke ma manyan malamai su tsara nan yadda suke cin mutuncin manyan malamai to fa iya ɗan su ɗan tsugulutan ustazan nan da kake gani su iya fa ya su ya su ɗin wannan masu ɗan wanda a shekara goma masu su rike ne to su fa su ne shakkuwan shakkuwan ɗan samarin lawa su ne za ka yaƙi ai manyan malamai a shiyu mashayar su ba yan tsubulu zanna ba wasu ne mashayar to kaga wai aka ce wai maganan hafila ta sabta to kai in ba ma jahili ba in ba ma jahilci ba da jahilci da abin da saboda malaman nasu ta dora su akan wannan sakarcin jahilci ai ga fatoyin malaman na a yanar gizo ga fatawa nan gurin ta Sheikh Salih Fawzan wanda yayi ta akan halaccin wannan akwai fatawa ta Sheikh Salih bin Uthaymeen guda biyu akan wannan kuma kawai babu ne wani tashiji wannan sun yi da dalibai sun yi da karatun jami'a sai ai hafala dan a shaji a su akara masu dan sura su koyi wancan ya iya karatun Qur'ani sai a shaji a shida wani yayi najahi ya ci nasara a jarabawa sai a mushi dan saboda sura ma su yi kokari wane ya samu a wannan kin doktora ya gama an zo za a yi mishi munakasha sai a zo shi ne fasara wannan a ko ina a duniya haka ba wanda ya ce ga lada ga kaza ibada ce ko na a kawai abu ne na ayi biki na tashiji Sheikh Salih Fuzan ya ce wannan babu ne tashiji ne abu ne mai kyau to amma saboda su sun gina akan duk abin da suka ga ahlus sunna suna kuma in kana neman tatattun 'yan gargajiyar bid'an ka zo kansu ka kare a ƙa'ida ba littafi sai wanda malamin sai ce malami ne wanda malamin suke saurara su ba haka suke ba su da hurriya sai fa an kira littafi kaza waya wannan shi malamin su ne zai ce musu sai littafi kaza shi ne zai ce ku saurari wani ka ku saurari wani to wanda kuma su suna da gefe da hasara daga can gurin sai su dinga wasu kuma yanzu misali an kaka masallaci ana masa albashi to ba su san sai da akwai da sun bi su karatu in su karatu gani ke za su rasa wannan masallaci wannan abin ma fa da kwai shi shi yasa zaka duk wanda zai zo sai kaga ana ta sun kudewa wane kaza wane kaza wane kaza to kaga irin waɗannan safihai din wanda duk a duniya ba inda kuma ba san su ba nan bane ba duk inda ka gansu a duniya waɗannan su ne fisarin kuma su ke fata suna mali ai shi a shekar rabi ibn hadi al-madakari zuwa suke suka baibaye shi ke shekar rabi malami ne zuwa ne suke wasu baibaye majalisin ka jarba ce fa zuwa suke su makalkale maka su zamna ba su da aiki sai tambaya ta fita ya shekar ma ta kulu fi rajulin ya kulu kaza wa kaza ya ce ma ta ta kulu na duk inda ka gan sun an yi da darasi darasi ko a can ma a kasashen laraba ma haka ce ya za ku ce kaza akan wani ya za ku ce kaza akan wani a ce ba ku da aiki sai koya ma yara ku tsara tattara yara kanan a ce wane ne ka ama wancan sallama wane kaza kuma duk karatu yanzu ya kare akan rasai ya kare akan salula kawai saurari fasawarwa ne a ce waye ya ce kaza wani ya ce kaza wani abin ba a hojiyo shi ba ai wani ya ce kaza ai wani ma ce kaza ai wani malam wani ya ce kaza to kaga wannan duka zaka ga tunda aka fara abu na na farsi haka zaka ga magana su ba ta kyau suna bayan huda duk inda zaka ga waɗannan mutane da suke kaza kullum ka ji magana su suna suka hamas kai har sai da addu'a wannan aje ayi addu'a Allah ya taimaki hamas ya tafi a bida ba ta amsa to sai dai amma yahuda duk inda kale ka fa addu'a fa addu'a wannan Allah ya saka bai halitta ba ai addu'ar Allah ta miki Ahmad dan ka san dan yankan mutanen nan ba hau karbi bane rashin ladabi kuma dai karshe ne wanda zai zo ce mama ya fa dan boko haram mala da wani dan boko haram waye dan boko haram wanda dabta Ahmad zai rasu ya zo yana murna yana murna yana murna wani ya rasu duk wani malamin da ka sani na sunna da ya rasu su sai sun yi murna sun nuna abin da aka yi to a mutuwa menene wani abin ka yi kar ka ɗauka wani ko dan sun yi sun ce da ya rubuce duk da Ahmad ma da ya rasu duk da Ahmad ma da ya rasu to ku ku yi ta kalkuma mutum da zai kwashi shekara ne kuma fa malaman na sama ma ba kyale ba in kaga suna tare da wancan kawai ya faɗa abin da ya dace ma a rasu in ka faɗi ra'ayinsu abin da ya dace saboda kowane ne suke bauta ma to kaga wannan ba karamin abin nan bane rashin tarbiyya nan da rashin ladabi da fitsara shi salafiyanci kuma su a wajen su wai su salafiyanci ba abin da suka fahimci salafiyanci fitsara rashin kunya su fa shi ne salafiyanci ba a wajen su saboda ka lura da wani abu duk irin yadda zaka dabbaka in ni zaka dabbaka in ba su yi ba kana cewa malam wani jahili ne malawa na ɗan tasha malawa na ɗan sharishe wai na fashi na karatu kai ka taɓa ga karatu haka dan Allah kale ka tsohon malami wai ka ce yayi kama da ɗan tasha kale ka tsohon malami ka ce kaza dan Allah ina tarbiyya to billahi allazi la ilaha illa huwa wannan shine maganganu kuma ai duk ga maganganun nasa na ayani duk ɗaya daga cikin wai ne kashi in ka tsaya ka kalli malam wani cin zaka kawai yayi kama da ɗan tasha kuma malamin ya yi baban shi shekaru to dalla ina ina addini ina tarbi to wannan zaka ga shi yasa su barin dalibi ya zauna ma gurin su dama kuskure ne ba daidai bane saboda sukan koya ma yara wannan a waye gari ba su ihtiramin malama ba su ihtiramin malama kuma yanzu su irin wannan inda kake fa inda kwaye nan karen nan kasance shi kace wani malami ne salafi da za ki yi karatu duk garin nan shi zai ce ma babu wai sai shi jahilin da shi shi ne salafi No. No. No. No.
a gaba da tsaki da yanzu zai fara da wani tsarin wani tsakarar da wasu
to kaga su in kana neman fitsara sakin harshe kan maza to a ka'ida ba ma malami ba zakara a nan sun ce la ta subbuti la ta subbuti ka fa ina yin kuzo lissa kar ka zage zakara me dabbobi ne aka ce ba ce baka a zage sai aka ce fa ina yin kuzo lissa yana farkarwa da sallah kuma duk su je su zo maka wai da kuke cewa waɗancan 'yan bid'a ne su kaza ne dan Allah ku gaya mana kabalin tsakanin ku da su ina ne suka saba maka sunna ina ne suka saba to su in zai ba wannan salafiyanci su a wajen su wannan zage zagen da wannan fitsara da ba sa wancan da su shine salafiyanci da su amma a nan gurin ai darussa muke da yawa malamai darussa suke a gaba ina aka ce a ma shugaba ku tona musu ko a ma shugaba ku in kuma littattafai ne na manajiyo ahlu sunna kusan duk ma littattafan mu inda za ka je makatabobin mu waɗannan su ne littattafai na su bauta na su abin da duka nawa ka gani to ba a da suka gane illa kawai su a fahimta su wannan zage-zagen da rashin kumyan nan da fitsara su leƙa manyan malamin su ci mutuncin su su leƙa kaza su yi kuma su ba su kai gejin komi ba illa wannan abin Allah subhanahu wa ta'ala kare mu Allah subhanahu wa ta'ala tabbatar da mu ubangi subhanahu wa ta'ala kare mu daga zamiya rabbal alamin ya kare imanin mu ya tsarkake zukatan mu Allah mana albarka a rayuwar mu mana albarka cikin yamma da mu ya rabbal alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sallam ala Muhammad